الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau yayi daidai da goma sha tara ga wata na ɗaya a musulunci watan al-muharram yau hijira na da shekara 1444 daidai da goma sha bakwai ga watan takwas miladiya 2022 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan unguwan hamadu kafi bypass fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salih al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan matsalaci namu a duk mako daidai irin wannan lokaci a idan masu bibiyar ba su manta ba malam yana mana karatu cikin abin da ya shafi tahiya a tahiyatu yin tahiya a sallah bayan ka yi raka a biyu na farko a sallah mai raka a hudu kenan za ka yi zama bayan raka a biyun farko ka yi tahiya bayan ka kammala nan ma zama na ƙarshe a yi tahiya idan sallah mai raka a biyu ce maka masallan asuba ita ma haka ne idan ka yi raka a biyu ka zauna to za ka yi tahiya idan sallah mai raka a uku ce ma kaman magrib haka ne za ka yi raka a biyu ka zauna ka yi tahiya sannan ka ƙaro ɗaya ta uku nan ma ka zauna ka yi tahiya idan kuma sallan magariba ce ka zo ka samu liman asal a raka ta ƙarshe to kowace raka sai ka zauna ita ce suke ce mata umul julus ka samu liman a raka an ƙarshe a magariba kaga dole ku zauna da shi ku yi zama da shi ya yi sallama idan ka tahi za ka miƙe karo ɗaya kai a lokacin kayi biyu nan ma za ka zauna sannan ka miƙe karo ta uku ita ce ta ƙarshe nan ma za ka zauna kuma kowace zama sai kama ta tahiya an fahimta saboda ka wannan shine abin da maliki nufi kuma hatta sallan dare ita ma ta nafifili haka ne salatul laili masana masana manzala abin da yake kenan sallar dare raka biyu ne kai biyu kai tahiya in ma ba za ka yi salama ba ka meke kai biyu kai tahiya amma ba za ka yi salama ba ka meke har ka je gunda za ka yi salama bayan ka yi tahiya ka yi salama an fahimta saboda ka salla da ta dare nafifili da ita wannan ta farilla to agalab abin da ya fi zama mashhur inda ulama dukkan raka'a biyu a zauna a yi tahiya dukkan raka'a biyu a zauna a yi tahiya an fahimci wannan to muna wannan gaba din a shafi na 140 daidai a wannan littafi za mu tashi gaba inda maliki ce assalamu alaika ayyuhan nabi haka ne ko a shafi na 140 daidai gabar assalamu alaika ayyuhan nabi kuma wannan shine darasinmu na 56 a wannan littafi maliki cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi alayka kaf din shi ma damir ne wakilin sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce la amruka shi ma wannan kafun din damir ne kafud damir kamar ka ce fala wa rabbika shi ma wannan kafun din kafud damir ne an fahimta yawwa saboda ka kafu ɗin wakiltar manzan Allah yake yi sunansa yake wakilta wannan kuma ya biyo bayan irin girmamawar da Allah ta'ala yake wa manzan Allah ta musamman wanda baya kama sunansa kamar yadda yake kama sunan annabawa da yawansu amma shi ma'aikin Allah Allah baya kiran sunansa kai tsaye sai dai a galabiya kinaya ya aihon nabi ya ayyuhar rasul ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil haka Allah ta'ala yake kiran manzon Allah Qur'ani a gurabe da yawa an fahimta amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi mai tarun albarka sai malici assalamu ismun min asma'illah assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah ana ganewa huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam assalam ƙarshen suratu al-hashr an fahimta assalamu ismu min asma'illahi ta'ala qala allah ta'ala al-malikul quddusus salam allah shine al-malik mamallakin kowa da komai al-quddus mai tsarki assalam wanda yake da aminci ko mai amintarwa an fahimta wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama inna allaha huwa salam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wani hadisi ke ce Allah shi ne assalamu ma'ana shi ne mai aminci ko shi ne mai amintarwa walakin na hufi hazal maudaya shi dai kalmar assalamu da ta zo a wannan bigire na tahiya kenan laisa isman min asma'illah a nan ba matsayin suna take ba an gane da ke ko a bigiran tahiya assalamu ba a matsayin suna ba ne ليس اسما من اسماء الله تعالى بل المراد بالسلام التسليم abinda ake nufi da assalamu anan at-taslim at-taslim kubutarwa ko neman kubutarwa daga Allah ai taslimillahi alaik kamar Allah ya kubutar da kai daga dukkan abunki Allah ya kubutar da kai daga dukkan abunki to idan ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu haka ke nufi kana nema wa mazan Allah kubuta da tsira a gun Allah duk wani abu da zai kawo masa matsala a rayuwar duniya ko ta lahira Allah ya kubutar da shi Allah ya amintar da shi dama ko mazan Allah amintacce ne a gun Allah subhanahu wataala ba wani abu da isa kusanto mazan Allah ballantana ya cutar da shi Allah ya bashi kariya ba dini da zahiri idan kuna son wannan hukuma a shama'il nasa kuga yadda aka dinga masa target ya faɗo a kashe shi a halaka shi amma Allah iya tsallakar da shi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka duk wannan sun yi sun yi meeting akan a daure shi ko a kashe shi ko a kore shi wata rana ba sun taba haduwa suka yi meeting suka ce za su ga yici manzon Allah ya zauna a wani gu kaman a ƙarshen bishiya ko ƙarƙashin wani gini to dama sun shirya sun kai wani katotan dutse sama lokacin da manzan Allah ya zauna za a zo a turo wannan dutsen ya bada kansa iya zama sai mala'ikar jibril cika tashi daga wannan gu a to shi yayi dan gata ne yayi ko ba ba irin gaba ne in gaba ta bakin didin mashin ya make ka bayan da zaka yi Allah kuwa dan boxer ya bige ka eh haka ne mana ba haka suke yi ba to amma shi aka ce manzan mala'ika zo ce ya rasulullah ka tashi daga nan ku tashi iya tayi kuma suka turo dutsen ya fada a banza akwai wani ma wanda shi kuma a lokacin ba wanda ya tsana ba ya son ganin su kama mazan Allah sallallahu alaihi wasallam har yake shi abu ɗaya ne ko biyu zai hana ya je ya kashe mazan Allah ba sai ake ce masa menene ce wallahi shi gidansa yake tunani da iyalinsa in ya tafi ba wanda zai rike masa gidansa to sai wani ya balanta ya ce in dai gidanka ne zai rike ma duk abin da gidanka yake bukata zan ma ka tafi ya je samu takwabinsa ya sa masa guba ya sa mai guba ya tafi da ya je gare madina sai umar ɗan kaɗab ya gai shi kuma ya san kafiri ne abokin adawar manzana ne ba ya sansa sai umar ɗan kaɗab ke gaya manzana ce wane fa wane nan na gari ka zafa na ga ya shigo garin nan ba kuma ni garin da na masa gaskiya ban amince da shi ba sai manzana ce ku kyale shi amma ya ce zai zo guna ku kyale shi iyalin iya bin gefe iya bin gefe iya bin gefe wata nan sai zo majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da takobin sa arati iya tahi tsaye sai manzan Allah ke ce me ya kawo ka wane me ya kawo ka sai ke cewa la ya zo garin nan ne akwai wani uzuri da ya kawo shi na wani dansa kaza kaza kaza kaza sai ce a'a ai an daukon gilanka ne zaka zo ka gashe ni ka sawa takobin ka guba wane wane yace zai rike ma iyalinka ya ce wallahi duk duniya in ban da Allah ba wanda ya san wannan maganar saboda ka na yadda kai mazan Allah ne na yadda kai mazan Allah ne a gare mu ma hatta iyayena ba san idan tafi ba da gani sai wanda muka yi wannan tattaunar da shi shi kuma wancan iya can iya so ya ji labari daga yawa suna iya ta ɗawainiyar banza daga sun gaisa da mutane ce to dan dakata dai kwanan za ku ji wani labari kowa ya yi farin ciki kowa zai ji labarin nan daga an yi kwana ɗaya biyu iya kashe ido kunne ji an ce an yi wa manzan Allah ta'addanci can dai da ya gaji sai ga wani ya zo daga madina ce kai akwai wani na garin nan ka gan shi a madina ce wala na gan shi a yana ha gan shi ya ce ya cin asahun gaba suna sallah da manzan da dogaga shi manzan Allah abubuwa da yawa Allah ta'ala ne yake masa ba irin na mutane ba ya zo da niyyar zai kai kuma ya zama sahabinsa ko kuma shi kenan ba ga wancan ya yi ɗawai niyyar banza da shi da abin da ya kashe na banza da wuri to saboda haka manzan Allah amintacce ne Allah ya tsarhi daga dukkan wani makru dukkan wani abun ki Allah ta'ala ya kiyaye manzan Allah ya bai tsaro da kariya saboda ka idan ka nema wa manzan Allah aminci kanka ka nema wa alkhairin kanka zai dawo an fahimci wannan to shine maliki cewa at-taslim ai anta ai taslimillahi alayk kaman Allah ta'ala ya kubutar da kai ya tsiratar da kai wa huwa an yusallimaka Allah ayyuhan nabi min kulli su' shine Allah ta'ala ya kubutar da kai ya kai wannan annabi daga dukkan abunki ya kubutar da kai ya tsiratar da kai daga dukkan abunki wa yusallim shari'atika aidan sannan kuma Allah ya tsallakar ya tseta ya ƙetarar da shari'arka kuma daga dukkan mummuna ko abin da zai bata ta min kulli su'in daga dukkan wani mummunan abu li'anna salamati shari'ati rasul li'anna bi salamati shari'ati rasul domin da kubutar shari'ar manzon Allah ta zamto shari'arsa kubutacciya ce ba ta doni datti ko abin da zai bakanta ta alaihi salatu wassalam salamatul lahu hima kubuta ne gare shi ya sa manzan Allah har ran da zai bar duniya abin da ke bakinsa al'ummarsa ummati ummati ya za su kasance ya za a yi bayana ya za a yi kullum bayaninsa al'ummarsa ya za ta kasance sau da kamar zan Allah sallallahu Alaihi wasallam har ya koma ga Allah al'ummarsa da wannan addini shi ne a gabansa ba shi da wani abu a gabansa in ba wannan ba kai ne kake tsoron ka mutu ka bar dukiya dama ko ka bar filaye a nan wajejen da can wa'ansu a karma-karma ka tara su dama wa'ansu ga sunan dai to shi yasa kake tsoron ka mutu ka bar rigima amma shi manzon Allah babban damuwar sai addini ya zai kasance babban damuwar sa al'umma sa wani hannu za su fada shi da babban damuwar sa kawai sallallahu alaihi wasallam wa dalilu ala anna salamata shari'atihi salamatu lahu salamatu lahu dalili da yake nuna cewa kubutar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dukkan mummuna kubutar sa ce annal insana law qala qawlan da ce mutum zai faɗi wata magana wasaran nas isubbu na hadal qaul ya zama to mutane suna zagin wannan magana mutum ne ya faɗi magana amma ake zagin magana da ya faɗa to sara sabbul qaulu sabban liqa'ilihi to zagin magana to kamar zagin mai magana ne an fahimta a zagi magana to kamar mai maganar aka zaga haka malaman shari'a suke cewa sabbul qauli sabban liqa'ilihi sabbul kauli sabban lika'ili zagin magana to zagin wanda ya magana ne fa nabiyyu alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza qulta idan yace assalamu alayka ayyuhan nabi idan kace amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi fa innaka tad'u Allah an yusallimahu huwa to kai mai sallah idan ka faɗi wannan to ka nema wa manzon Allah Allah ya kubutar da shi shi din shine huwa wa an yusallima shari'atahu kuma Allah ta'ala ya kubutar da shari'arsa daga bidiyoyi ko son zuciya sahabbai da za su taso zo yanzu su ga yanda ake addini malam ai da wani ma mutuwa zai yi wallahi ba zai iya zama ba domin tsabar bakin ciki ku da kuke cewa ku ne ahlus sunna amma ga abubuwa nan da yawa na son zuciya kun sako cikin addini malam dama su yan bidiya ba ta so ake ba dama su dama ba ta su ake ba ku wanda kuke cika baki da sunnar wallahi tallahi ba sahabi ɗaya da zai iya rayuwa a wannan lokacin domin kafasitin imaninsa ya fi ƙarfi ba zai iya zama ba ya zo masallacin da ake ce masallacin sunna ne ya ga ana haɗa sahu tamkar ana haɗa negative da positive da wuta an yi magana an yi magana amma al'umma sun kasa gyarawa an yi magana ya fi sau shurin masaki abin da ake karatun ake ganin da dama-dama a magyarin ya gagara in an zo maganar a yi sallah a nutse nan ma abin ya gagara an yi maganar a zo a yi karatu a gane addini ta hanyar karatu nan ma ya gagara in ka ga tsallanmu da rawarmu to sai abin da yake na duniya duniya za samu ko neman girma ko neman matsayi to a nan za mu yi aure mu tare amma maganar yi don Allah a zo a karantar da al'umma a haɗa kai a yi karatu a yi addini kowa a bashi matsayin da Allah ya bashi ta bana ba ne gariya yin abu don wani ba don Allah ba yin abu don wani misali akwai mutane da yawa farkon buɗe masallacin nan farkon darasin nan mai masallacin da ya gina masallacin da shi muke zuwa karatu nan gun ya ɗau kusan shekara to sanadiyar jinya da girma sai ɗan ɗage amma dalilin su akwai wanda suke zuwa masallacin nan amma da ya ɗai ƙaba suka daina zuwa haka ne mana gaskiya ne dalilin iya zuwa suna zuwa amma da ya janye baya zuwa bisa larura ya suka daina zuwa kaga kuma ya buɗe baki shi alu suna ne don rashin kunya ahalul hawa ne yau ahalul san zuciya ahalul san zuciya ne kawai kuma ladayen zai dawo ya ci gaba da zuwa gun wallahi sun dawo Allah wallahi ni ne gaskiyar magana wannan duk wanda yake addini dan wannan mantar wallahi ba da lada ko zai shekara dubu yana yi wallahi ba da lada kai abu dan Allah kawai ka huta ka kubuta daga dan adam ka kubuta daga Allah shi mutum a duniya Allah ba abin da zai yi ma duk abin daga ka samu mai kyau ko mara kyau da sanin Allah dan adam sai zai zama sabab ko ya zama sila amma ko da shi ko ba shi za ka rayu yanzu dukkanin mana a galibiyarmu ni dai na san a galabiya wanda iyayen suka mutu mu muka fi yawa ko ba haka ba ne don daga akwai masu farin gashi da yawa a galabiya wanda aka ce ba mahaifansu a duniya sun fi yawa ko ba gaskiya ba ne akwai mutumin da zai ma gata fiye da babanka wallahi babu tun da babanka ya mutu ka rayu lokacin ma da kuke nan da shi bayan da kake kana kuta yaumin baka da sutura baka da mota baka da komai sai bayan ya mutu kai to kuma waye zai baka wani tsoro a duniyar nan waye za ka yi addini da shi ka ƙi dan Allah za ka bata lokacin ka ne kawai in dai ka san Allah ya raba ka da babanka da babarka ka rayu a duniya to ba wani wanda kuma zai mutu ka mutu a duniya shi yasa ka duba in har mutum a duniya dan wani abinsa kake addini to sai ka duba da can kafin Allah ya haɗa ku da shi ko kafin kusan juna kana rayuwa ko baka rayuwa kana rayuwa to ka ɗan ƙaddara kuma in ya mutu ya barka za ka rayu ko ba za ka rayuwa za ka rayu kuma har Allah kai ka ajalinka to in ka tabbatar da wannan shi kenan da ko ba shi ko ba shi za ka rayu wannan tauhidi ne iya da tsauri dole ku yarda da wannan in ba a yarda da wannan ba to duk tafka muke muna warwarewa ne kawai ana magana sunna ne kuma sunna ba da wasa ake yin ta ba kar ka yadda kai addini dan wani kar ka yadda wallahi duk abin da kai in dai dan adam ne alahira baka da lada wannan na faɗa na ƙara maimaitawa duk wahala duk daɗewa in dai dan a ganka kake yi ko a ji labarin kana yi to shikenan ka siyar da kayanka a can shi yasa manzon Allah ke ce Allah ce an agani shuraka amina shirk ni ne mawadaci gaba da haɗa da wani man asharaka lima iya gairi duk wanda ya haɗa ni da wani na inji Allah to taraktahu wa shirkahu na rabu da shi da abin da ya haɗa da shi ya ji a bashi ladarsu duk mai yi don mutum to alahira za a ce to gaje ya baka da sakamakonka shi ma ta kansa yake yi yau malayan fa umalin wala banu saboda ka mu dage mu dinga idan Allah ya yan uwa wanda shi ne mai ba da sakamako kuma shi ne mai kowa da komai malik ya cewa a mutum kamar ya zagi yawa menene yake cewa assalamu alayka ayuha ayuha nabi fa innaka tad'u la tad'u Allah an yusallimahu huwa wa an yusallima shari'atahu idan kace assalamu alayka ayuha nabi to kamar kana addu'a ne kana roƙon Allah an yusallimahu Allah ya kubutar da manzon Allah ya kitar da shi manzon Allah kuma ya kitar da shari'arsa ya amintar da shari'arsa kullu shi malami littafi yace sai muka ce duk inda ka kullu to maganar malam Usaimin ne ce imma ba littafin nan bane kowane mai littafin yake ce qultu ko qulna to magana ta sace zai kawo an bayyana yawa qulna sai muka ce assalamu huna kalmar assalamu anan gum bi ma'ana at-taslim tana nufin neman aminci a gun Allah ko ƙetararwa a gun Allah fa hal ya'ti fi'al bi ma'ana tafa'il fi'alun wannan ya kuma babin na hukuma fi'al zai iya zuwa da ma'anar tafa'il duk suna jikin jinsin alfi'il ne aljawab na'am eh sigar fi'al za ta iya zuwa da ma'anar tafa'il wa minhu alkalamu bi ma'anar taklim zaka cewa zaka iya cewa ah, taklimi bi fulan an fahimta taklimi bi fulan ariban ko taklimi bi fulan abil ams mun tattauna da wani jiya ko dazu to daidai yake alkalamu na takallam ma'ahu at-takallim ma'ahu da na takallam ma'ahu duk magana ɗaya ne kaga al-kalam shine fi'al takallim kuma shine fa'il an fahimta Allah dai sa kun gane wannan sai dai dalibai fa assalamu aidan assalamu amin neman aminci anan bi ma'ana at-taslim dai shine ma'anar neman kubuta daga Allah at-taslimu minallahi alayka ayyuhan nabi shine kubutar Allah ta tabbata gare ka ya kai wannan annabi ai innaka tas'alullah an yusallima nabiyahu kamar kana roƙon Allah ne ya kubutar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa an yusallima shari'atahu a kuma ya kubutar da shari'arsa min kulli naqsin wa aibin daga dukkan naqsu shine tawaya da aibin kuma da da mumunan abu wa wa huna ishkalun fi qawli musalli alayka min wajhaini sai ke ce akwai ishkal kamar wani abu haka wanda ba a fahimce shi ba a cikin faɗin mai sallah da ya ce alaika kalmar alaika ne akwai ishkal min waje haini ta fuskoki guda biyu alwajahul awwal fuska da farko kaifa saha an yi katsi mafi sallah ta ya zai inganta ka yi magana a cikin sallah kamar assalamu alaika wannan suna ce ko masu ce masa kaf al-mukatab ne assalamu alaika kafin mukatab kamar abokin magana kuna magana da wani ra'aituka misali ra'aituka bil amr zaka ce to bi ayi makan ra'aitani ai na ka gani kaf din kamar abokin magana ne kuna tattauna da kai da shi to ta yaya zai halatta inganta kuma kai magana a cikin sallah an fahimci maganar in an dauke shi kaful mukatab kenan wa huwa min al adamiyin kuma wannan wanda kake magana ne dan adam ne wannabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iya cewa inna hadhihi salata la yus la yasluhu fiha shay'un min kalamil adamiyyin ita wannan sallah da muke tun daga kabbaran harama har sallama ba ta da buƙatuwa a sako maganar dan adam a cikin ta ba ta da buƙatar magana wani dan adam ba ta buƙata daga zikiri sai karatun alƙur'ani tasbihi wannan sune kayan cikin sallah ba ta da bukatuwa ga maganar ɗan adam mazan Allah ya faɗo wani hadisi na ƙul to amsar da za mu bayar a nan shi ne inda kitaban nabiya sallallahu alaihi wasallam bi haza mustasna min ƙaunin rasul sallallahu alaihi wasallam kitabu da kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to mustasna ne shi an keɓance hibaya cikin sauran magana ta ga magarin mutane an gane ku dan ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to a sallah daidai kai ma'ana shi manzon Allah ya halatta kai wannan khususiyarsa ce an fahimta bai halatta kuma kai magana da kowa ba kowa ya shi a sallah in ba irin wannan kitabin da zaka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna hazihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamil adamiyyin cewa ita wannan sallah ba ta neman inganci cikin ta game da maganar dan adam duk maganar dan adam sallah ba ta bukatuwa zuwa ga ita walihaza qala al ulama'u malamai suka ce iza ata almusalli bi kafin kitab almusalli mai sallah idan ya zo da kafi na kitabi kaf da yake nuna cewa kuna magana da wani li ghairillah wa rasulihi kuma ba Allah yake nufi ba ba manzon Allah yake nufi ba to badalat salatu salas delete all yawa ya ruguje sallarsa gaba daya in dai ka sako kaful kitab a cikin sallah amma wani kake nufi ko sarkin maka ne to sallaka ta rushe inda aka yi daga kawo kabul kitab a sallah sai dai Allah ko manzon Allah an bayyana wannan yawa ba za ka taba sa wani a cikin sallah ka ambace da kabul kitab ba sallaka ta kai ta da mun tsira ba zai yi ba sai dai ko Allah ko manzon Allah an bayyana wannan law da kala alayka rajulan rajulun da a ce wani mutum zai shigo gunka wa anta tusalli kuma kana cikin sallah wa qala assalamu alayka shi wanda ya shigo bakunta iya zuwa ce assalamu alayk ya ma sallama kai kuma ka ce alaikas salam ka mai mai da sallama kenan baɗalat salatu ka sallaka ta ruguje a sosai gunguna ja ne a inda mai ja tausayi ma ne sallata ɓaci kowaye shi ya sa amma malamai sun ce sallan nafila in babanka yi kira ka za ka iya amsawa ita nafila ba ta da wannan hukuncin babanka ko mahaifiyarka ko malaminka na addini amma ba ɗan siyasa ba yawa ɗan siyasa ba makin yin kira ka ta'addanci za ku je ku yi misali ya ku yi haƙuri yawa amma babanka ko malaminka na addini ko mahaifiyarka suna kiranka bisa wani abu na larura kun ba su san kana sallar ba su dinga kwala ma kira to an ce ya halatta ka sallame sallar a take ka amsa musu kiransu idan ka gama da sai ka zo kuma ka ci gaba da sallar nafilarka amma sallar farilla ba a yadda ba ko su da hidinsu ya guri an fahimta ko baba da baba ne da alagafa ta mala in dai kana sallar farilla in sun ma sallar ba za ka amsa ba idan ka amsa kuma sallar ka ta baci abin da ya sa masu ka ce wancan ɗin ya halatta a yi ga ƙisar juraij wanda imamun nawayi ya fito ya kawo ƙisar cewa jureju an yi shi a cikin banu isra'il wani bawan allah ne mai ibada tun a lokacin ma da ya ga kacaniya ta yi yawa a gari sai koma bayan gari ya kafa bukarsa kawai ba ruwansa da kacaniya to da idan yanzu ne sai dai ya mutu wannan ai a sosai kuwa ba zai iya zama ba tun a lokacin ma da dama dama ya koma bayan gari ya ce wannan hargitsin na duniya ya ishe ni wallahi ba zan iya ba ya koma bayan gari yake tana filfilinsa iya ta karatutukansa to wata rana sai mahaifiyarsa ta kai masa ziyara a lokacin da ya gonsa iya sallah assalamu alaikum juraizu tana masa magana a zuciya sai ke cewa rabbi salati wa ummi Allah ga sallah kuma ga mahaifiyata a lokacin bai idar da sallah ba ta kira bai ji yayi sallah ma ba ta juya ta tafi washe gari ma ta dawo ta tsaya daga kobar rabbukansa juraizu to a daidai lokacin ma sallah yake bai je gabar sallama ba anan ma ta gaje ta tafi da ta dawo na uku ta mai sallama ta mai magana bai amsa ba iya sallah to sai ta ji damuwa a ranta sai ta damu sai ta mai wata mummunar addu'a kuma ita ta tasiri a kansa to sai malamai suke ce in dai sallar nafila ce ya halatta ka sallame sallar sannan ka amsa babanka ko babarka idan kun gama kuma sai ka zo ka ci gaba ibadarka amma nafila amma nafila ba sallar farilla ba kun gane da kyau yawwa to shine malai yake ta da dai a ce wani zai shigo ya ma sallama kana cikin sallah kuma ka ce alaikas salam to sallar ka ta rushe to da Allah yanzu misali kana sallan azhar ko la'asar baka samu jami'i ba sai mai girma gwamna ya tsada kofar da kofar masallaci shi idi kuma lokacin raka ɗaya ita ce ta azhar ɗinka ya ce idi ko tanko mai gwamna ya leƙo a sallah yake ban tafi tambaye ku nake da da ya zai dan Allah ya zai mai girma gwamna ya leko dai ya kama sunan ka kuma kana sallah na ato ato wannan shine ma'aunin imani in ga amsa masa to shikenan ka tafi domin kana nuna cewa dokar Allah dokar gwamna ta bi shi misali nake an gane ko kuma da za ka yi imani ka zauna ka yi sallar ka a nutse duk abin da Allah ya kaddara ka samu a cikin sauran sai ka samu ko ya tafi gida sai ya ka samu in dai kana da wannan tauhidi to amma da yawa tsayuwa akan wannan tauhidi zai wahala zai wahala gaskiya to saboda kowa ya in ya zo ya ma wannan to karka amsa musu ka bari ka gama sallar ka kuma a nutse rabon kwado baya hawa sama haka ba wuce shi in ba ya hawa ma zai sauko to kuma misali ga wasu daga cikin 'yan kasuwa ba su je masallaci ba suna sallah a rumfarsu wani ya zo iya san zai su wani abu kuma iya sallah a ban tafi sallah yake daga dan maza ka dan ma magana zai to ina zuwa zai ce kuma kuma tsana idar ishara da hannu ko da gyaran murya ko da kafa ma duk dai dole ya tsaya dai karka kasu mai tafi taka irin wannan kaga sallar su gaskiyar magana sallar ba sallar bace wannan a ido dai sallah yake amma a ma'ana ba sallah bace sallah tana buƙatar nutsuwa tana buƙatar kiyaye dokoki a cikinta an fahimta himalik ke cewa batsalat salatuk sallar mutum ta rushe babu ita kenan an fahimta yake cewa assalamu alaika salam batsalar salatuka illa an ta kuna jahilan to malar ce sai dai mutum jahili ne bai san cewa an sallama tana ruhi sallama idan jahili ne to an masa uzuri amma daga ranar an sanar da shi kuma shi ma ya faɗa cikin hukunci alwajen hussani fiska ta biyu kaifa sah an yi katsab wa kuwa ga'ib la yasma ta yaya za ka yi magana da mutum da yake ga'ibi ne baya nan ni ne ga'ib wanda baya nan la yasma a kuma baya jinka wa kuwa ba'id minka iya nesa da kai bal huwa ba'ad bautihi huwa mayyit alaihi salatu wassalam bayan ma iya nesa da kai kuma ya mutu baya duniya sallallahu alaihi wasallam to ta yi za ka yi magana da shi ita ma wannan shubuha ce da malam zai warware ta yanzu wa ma'ana haka ne me shi ne aljawabu amsa anna muqaddabatina iyahu cewa magana da muke da manzon Allah shi hine iyahu shi manzon Allah din kenan saufa nunqalu ilaihi duk abin da muke faɗa a kansa na salati ana ɗauka ana kai masa kaganin ya sha bamban da kowaye a duniya idan kai salati wa manzon Allah duk inda kake sai an sanar da shi wani dan wani ya ma salati sallallahu alaihi wasallam hine tunqalu ilaihi ana ciran abun ana kai masa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa sallamu ko ai sallamu alayya ku nema mun aminci a gun Allah fa inna taslimakum yablughuni ay aina ma kunta ku nema man taslimi a gun Allah yana yana isar da ni duk inda kuke ko kana ina inda ka nema manzon Allah tsiyar aminci a gun Allah to za a sanar da shi hadisin akhrajahu Abu Ya'la Imam Abu Ya'la ya fito da hadisin fa iza sallamta alaihi idan ka nema manzon Allah taslimi fa inna taslimaka yablughu fi ayi makani kunta duk inda kake sai wannan neman amincin da ka masa an isar da shi ya sani an sanar da shi walikuwati istihdarika kitabatahu ka'annahu hadir kuma hakan zai sa ka ji kamar kana nan kai da manzon Allah domin duk inda kake kai mai salati ko tasalmi za a je a sanar da shi to hakan zai sa ma karfi ka ji kamar kana tare da shi ka'annahu hadir bayna yadayk kamar kana tare da shi wa in kana ba'ida ko da iya nisa an fahimta to amma wa'ansu daga cikin sahabbai wannan gaba ta biyu ba su fahimce ta ba lokacin da manzon Allah nan da rayuwarsa suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amma lokacin da ya bar duniya ya suke cewa assalamu alan nabi an fahimta ba sa sa capital vocabulary assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ya cire kaf din lokacin da ya bar duniya ya koma ga Allah da yawa daga sahabbai ko suke kuma malamai su ce hakan shine yafi zama daidai an fahimta ka cire kaf din yanzu yafi zama daidai التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام على النبي با السلام عليك ايها النبي an fahimta assalamu ala nabi domin haka a majoritin sahabai suke lokacin da manzo Allah ya barno ne an fahimta to wannan shine wa rahmatullah bayan ka nema masa taslimi sannan ka zo kana nema masa rahman Allah ar-rahmah ma'a taslim fiha tamam idan taslimi da rahama to abu ya cika li'anna bir rahma husulul matsulu da jin kai ake samun abin da ake nema wa bis salama zawalul marhu kuma da taslimi tseratarwa ake gujewa dukkan wani abin tsoro kun gane kalmomin guda biyu ar-rahma tahassulul matsulu idan Allah ya ji kanka to duk abin da kake nema a gunsa na rahama za ka samu idan Allah ya tseratar da kai duk abin da kake jin tsoro na azaba Allah zai tseratar da kai assalamatu arrahmatu to shine idan taslimi suka hadu da arrahama to shine tamam abu ya cika an kubutar da kai daga dukkan abin tsoro assalama ta yi aiki kenan arrahma kuma an kai ka duk inda kake bukata ka je aljanna shine arrahma kun fahimci wannan to shine abin da malai faɗa a ruwa wa bisalam zawalul marhu idan ka samu aminci daga Allah to zai tsetar da kai da dukkan abin so fa idza istama'a as-salamu war rahma idan aka hada as-salamu da ar-rahma a gudaya kamula lil insani ma yuridu to dukkan abin da dan adam yake nema ya cika amma dan adam ba mai imani kenan wanda lahira ce a gaban sa idan Allah ya ma rahama kuma Allah ya ma taslimi to dan adam musulmi dai to burinsa ya cika kamar yadda Allah yake cewa fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda Allah ya nisanta shi daga wuta ya shigar da shi aljanna to wannan ya tsira ya san babbar to shine in Allah ya ma taslimi ya ma arrahma to bukata ta biya assalama za ta zama to ta shiga ta ma katanga daga dukkan azabar Allah ko bishin Allah arrahma kuma za ta yi dalili shigar ka aljanna shine assalamatu wa rahma an fahimta shi ne kuma dama abinda ma'aikin Allah salar ke cewa gayatul mumin aljanna abin neman mumini shi ne aljanna duk abinda ake faɗi tashin nan ka cin wannan ka ƙi ganin wannan ka rintsi idan ka anan ka ƙi karɓar nan ka ƙi kaza nan mai imani da iyaye wannan dan aljanna ne in mai neman a sanya iyaye dan a sanya to mai imani dan aljanna yake ya fito ya zo masallaci da asuba ana ruwa-ruwa haka ya yi azumin alkami zai azumin litinin wata riba ta kamai ziyara ta bakin shagonsa ya kau da kai an gane ko wata rashawa ta zo ta ofis ya kau da kai duk ba don baya sun yi ji daɗi ba ne a aljanna yake nema an fahimci wannan to duk abin da yake yi to wannan shi ne zai nuna cewa lalle ilalla iya ƙaunar rahmar Allah ka dinga tsata ka tsantsan kana muraƙaba abin da Allah baya so kauce masa abin da yana so ka dinga yi gwargwadon ikonka to wannan shine ka kama hanyar da Allah zai marhama amma ka zama dan ta'adda ta ina Allah zai marhama ba zai yi ba ka zama mai girman kai arrogance mai mai ta'addanci da gangan ba dan baka sani ba kuma ka ce zaka samu rahmar Allah ba zai yi ba ai ko a duniya ma wanda a cikin yaranka ko yayanka wanda ka san iya jin maganarka iya bin dokokinka iya bin umarninka dan an samu wata matsala ta rana daya inda kai karimi ne to zaka masa afuwa ko ba haka bane za ba za ma ka bude ido ka gane ya malafi ba domin karamci aka yi nuna to amma in yau yayi ba gobe yayi ba jibi yayi ba to kaga ko wani abu na na na na na, na reni ya shigo kenan to haka dan adam mai ta'addanci mai yawan zunubi in ma ya bude baki ya ce Allah ya masa rama kamar izgili yake in dai har da gaske ne maramar Allah kake abin da ya haramta maka dai yi ka kauce masa idan kana kauce ka kauce takwas tara to dan ka dan harba ka fada ɗaya biyu haka wannan Allah ya mara rahama ya ji dan kawo amma a ce ta'addancin ka shine yawa a cikin kashi goma ka yi ta'addanci kashi bakwai ka cire ba ka ci rashawa ka koshi ka yi ka nemi matan mutane ka yi zina ka yi lalata ka zo ka yi ka yi giba ka ci naba mutane ka yi hasada ka yi bakin ciki kuma ka ce Allah ya mara rahama da wahala amma zai mara masu ka da ku a wuta tuku tun da laifin da kake ba na kuskure ba ne ganganci ne an fahimta wannan shi ne maliki cewa a idan rahama ta haɗu da assalama kamula lil insani ma yuridu dan adam abin da yake bukata na na, burin sai a cika fa anta al'ana kai yanzu masallaci tas'alullaha an yarhama an yarhamahu ma assalama alai kana roƙa manzon Allah salamar da rahamar abu daya kada roƙawa manzon Allah Allah ya masa rahama kuma ya amintar da shi wa ammal barakat fal barakat jam'u baraka barakat jam'i ne na baraka wal barakatu kasratul khair wa dawamu abinda ake nufi da albarka yawan alkhairi kuma ya dawama shine albarka kasratul khairi wa dawamu wani shine minin na albarka da larabci alkhairi yayi yawa kuma ya dawwama in haka ta faru albarka ta zo kenan an fahimta kasaratu alkhairi wa dawwama bi kauli ahli lugha malaman lugha suka ce innahu mushtaqun min albarika min albiraka biraka aiwa ba'un kisra albiraka wal birakatu mujtama mujtama alma wanda ruwa yake taruwa da larabin albiraka kamar kogi ko wani dam da ake tara ruwa a larabci suna ce musu alberaka to asalin kalmar daga alberaka aka ciro ta wa'adatan ma ta kunu kabira kuma alberaka a al'adance tana kasancewa babbu ne babba da ruwa yake taruwa wal ma'u fiha thabit kuma ko da yaushe ruwa iya gumba za ne ruwa asara kage agun akwai albarka yi duk inda aka samu ruwa rani da damuna to za a samu albarka a gun za a yi noman damuna za a yi noman rani gun zai yi sanyi ba zafi za a samu tsirai su fito da wanda aka shuka da wanda ba shuka ba wanda kuma shine albarkar dama tunda Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun a daga sama arzikin ku yake zuwa a cikin suratul najmi wa ma tu'aduna da kuma abin da muka muka alƙawari an san dai arziki ko Allah ya kwararo ruwa a yi noma a yi kiyo a samu amfanin gona wani ya zuke yi ƙasa ya zama man fetur ya zama crude oil haka wani ya je can ya rikide ya koma karfe ya zama ma'adani a ƙasa duk daga ƙasa daga sama wani arzikin yake zuwa duk abin da za a kwakulo a ƙasa to daga sama ya faɗo tanda Allah ya ce wa fi sama'i rizqukum har wannan man fetur din ma daga sama ya zo ba na arnan bane na Allah ne an gane ko ba nasu bane inda Allah zai kirkire ruwansa shikenan fetur din ma kafiya zai ba za a same shi ba ana gane da kyau ko yawa to da Allah ya ce wa matu aduna da abin da na muku alkawari to me abin da Allah ya mana alkawari kuma tambayar ku nake duk da ba tafsiri muke yi ba yawwa dan gari aljanna tunda aljanna fi sama asabiya tunda Allah ya yi wa mu'mini alkawarin aljanna dan kun bi shi kun bi zai ba ku aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula to suna sama an fahimta shi ne fi sama'i rizqu kuma wato ado to malik ke cewa ita biraka shine gunda ruwa yake taruwa galiban kuma ruwan nan ya zamto mai yawa ne kuma iya dawwame ba a neman sa a rasa ko da yaushe iya nan haka malaman lugha suka ce khula khulasatul ma'ana kamar samari na abin da duk ya faɗa a bayanan nan shine khulasatul ma'ana annaka tas'alu Allah subhanahu wataala kamar kai kana roƙon Allah subhanahu wataala an yusallima rasulahu sallallahu alaihi wasallam ya kubutar da manzon sallallahu alaihi wasallam wa an ya'ummahu bir rahma wal barakat kuma Allah ya game shi da rahama da albarka gaba daya summa tantaqilu sannan zaka ciratu bayan kaiwa manzon Allah irin wannan neman rahama da jin kai da albarka sannan kuma zaka ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu alaina mu din ka kawo nunul jama'a ke in qulla almuslimin ashkala alaihi kaulihi wa ala ibadillahi salihin in qulla idan muka ce almuslimin kace assalamu alal muslimin maimakon kace assalamu alaina to shine ma ce ashkala alaihi to abin ya rikice wanda ya faɗi wannan kalma domin Allah da kansa ya ce ibadillahi salihin bai ce ibadillahi muslimina ba assalamu alaina shine abin da ya fa zama mai inganci neman amincin Allah zuwa gare mu sannan wa ala ibadillahi salihin tare da sauran bayin Allah mutanen kware mutanen kirki wa in qulna ma asharatul ummatul islamiyya alladhina hum ummatu muhammad alaihi salatu wassalam idan kace ma asharatul ummatul islamiyya kama assalamu alal ma'asharatul ummatul islamiyya amincin Allah ya hadu akan gamayyar al'ummar musulmai allazina hum ummatu muhammadin alaihi salatu wassalam wanda sune al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sara muradu bi ibadillahi salihina to abinda kake nufi da kace ibadillahi salihina kullu abdin salihin fis sama'i wal ard to dukkan bawa mutumin kwarai a sammai yake ko a kasai wa iza qulna al muslimina idan kace al muslimina masallata ashkala alaina nan ma an samu rikici li anna al insana qad yakunu ma'ahu ahad qad yusalli wahdahu fa ahsana al qawl fa ahsana al aqwal fi zalika an naqula alaina ma'ana nahanu ma'ashar ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kace al musallin masu sallah li'anna al-insana qad la yakunu ma'ahu ahad akwai lokacin dan adam yake sallah shi kadai ba ko a kusa da shi kaga idan ka ce assalamu alal musallina to ba mu sallan hausa da kai kai kadai ne kake sallan nan amma ka ce alaina duk inda muke ko kayi sallah ko baka yi sallah ba wannan amincin ana roƙa ma Allah shi an fahimci nan to shine abin da malai faɗa nan a qad yusalli wahdahu fa ahsan al aqwal fi zalik abin da yafi kyau da cikin maganganu a wannan an naqula mu ci alaina hakan da yafi dacewa ba alal muslimina ba ba alal musallina ba a alaina din ne kalmar ta fi dacewa a haka kana nufin mu gamayyar musulmai al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ala ibadillahi salihin sannan muna nema wa bayin allah mutanen kwarai mutanen kirki muna nema musu amincin allah su ɗin muna neman allah ya amintar da su ya shimulu kullu abdin salih ya ƙunshi dukkan wani bawa mutumin kirki a sammai ko a ƙasai le kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama domin faɗin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa fa inna kum iza fa'altum zalika ko idan kun aikata wannan faƙaɗi sallamtum ala kulli abdullahi salih to kun nema wa dukkan wani bawan Allah mutumin ƙwarai aminci a gun Allah fi sama'i wal ardi ko a samai suke ko a ƙasai suke akhrajahu al-bukhari fi kitabil amal fi salat kaga ko wannan bawan Allah ka yi ƙoƙarin ka zama mutumin kirki idan ka zama mutumin kirki to duk inda mai sallah yake sallah iya ma addu'a kana cin addu'arsa ya za za ga mutumin kirki iya samun tsaro da kiyayewa da rufin asiri abin Allah ku ta leƙawa ta ina yake samun kuɗi ba za ku sani ba a ce ba a ce corona ya samu ya samu adadin corona corona banza shege ana maganar Allah ba yake maganar corona ai suwane ne suka dafa masa baya to in suwanan sun tafi ba Allah sai rufa wa bawansa asiri ba inda za ka sani to ba maki akwai addu'ar mutumin Bangladesh akwai Morocco akwai Tunisia an gane ku akwai mutanen Makka mutanen Madina duk da sauran musulman duniya akwai mutanen kirki suna nan rayuwarsu ma a haramin a harami suke rayuwarsu gaba daya to kaga wannan suna kusa da gunda yake amsa addu'a to in kai mutumin kirki ne duk lokacin da ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kana ciki duk inda kake kun fahimci wannan kai kokarin ka zama mutumin kirki ko mutumin kirki ba iya nuna cewa ba za ka yi laifi ko ba za ka yi kuskure ba abin da yake nufi da mutumin kirki daidai ɗinka tafi kuskuren ka yawa an gane ko kamantawarka tafi rashin kamantawarka yawa kamar ka samu maki bakwai takwas cikin goma a mu'amala ka zama mutumin girgi sauran biyu da rabi uku wannan ba za a ɗafi ido kalle su ba in ka ce sai kaga mutumin da kwata-kwata baya laifi yi ne mutumin girgi ka biyo kanka ake ba za ka samu ba wannan annabawa ne da mala'iku annabawa sun wuce kuma mala'iku ba maganin su amma duk inda mutum ya kamanta bakwai da rabi takwas to za ka mai kiyasa mutumin kirki ne haka nan idan shirmansa da aikin banzansa shi ne kashi bakwai zuwa takwas to mutumin banza ne idan an yi 50-50 ba ina za sa shi rabi mutumin kirki rabi mutumin banza aha ba iya to zalla arafi ne kawai yawa yana to zalla arafi yawa inda ya zama 50-50 iya to zalla arafi kai tsaye ba za ka ce mutumin kirki ba kai tsaye ba ka ce mutumin banza ba yawa amma dai ka yi ƙoƙari duk wanda kuka yi mu'amala da cikin mutum goma a samu bakwai takwas suna yabanka to wannan tana ake gane mutum kirki ne maƙocinka farko da iyalinka iyalinka ko a gaban idanka ko ba a bayan idanka ko a bayan idanka suna yabanka to wannan shine ka sa dan baka zama mutumin kirki amma da zaka cika unguwa da kirki kuma kana takwarawa iyalanka kai mutumin banza ne tunda manzon Allah yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairu li ahli mutumin mafi alkhairinku shine mutumin da yake mafi alkhairi cikin iyalansa kuma ni na fi kowa zama mafi alkhairi cikin iyalaina haka manzon Allah yace matanka ƴaƴanka yaranka ya zama to suna ba da shi da kai mutumin kirki ne akwai wani malami yake cewa ta inda za a gane kai me matsayinka a cikin al'umma a ce wata ranka yi tafiya an gane ko kai kaman wata ɗaya biyu uku baka nan ka samu amintattu wanda ba za su makarya ba ka ce da Allah ku kasa kunne ku ji da ba na nan ɗin nan mai ake faɗa a kaina sai da Allah sarki wani da iyan da yanzu an yi abu kaza na alkhairi ko ba gaba ne Allah sarki wani wannan irin aikinsu ne da iyan da yanzu wani ma bai sani ba an yi to alhamdulillah ka zo mutumin kirki amma wane kai ai wallahi kwara ba kare dawo an huta masallaci masifa wajen masifa bala'i da da da to wallahi ta ka shiga uku a shi ne gaskiyar magana mana ka zama amintattu ka bar gu yawa ka ji me ake faɗa a kanka iya masifa ne kai dama tsoronka ake ji ya zaba a faɗa ba ko kwaɗayin abin hannunka ake ji sa ba a faɗa ba an fahimta to amma ana yaban ka a wani wallahi mun matsayi mun matsayi dawo wallahi mun matsayi dawo abubuwa duk ba daɗi baya nan to wannan alhamdulillah ka zama mutum girki wannan nan aiki ana auna wannan ma ka gane mai matsayinka a cikin mutane an fahimta saboda haka wannan iya ciki ka zama mutumin kirki cikin iyalanka mutumin kirki kar ka zama to inuwar giyinya inuwa ta can ana jinta kuma ba ƙasa da kai ana shan wahala ba daidai ba ne iyalanka yaranka makotanka su fara fada shida a kanka su fara ba da shida a kanka an gane ko ni shi yasa a fahimta ta fa ni fahimta ta ba ta ku ba ko ɗan siyasa ne aka ce ya raya unguwarsu ya raya garinsu wala ya burge ni wallahi tala ya burge ni a ce wani da ya samu kujera unguwarsu ya fi wa aiki ko garinsu ya fi raya wani ya burge ni kai ma kana da ki in ka samu kai unguwar kuma na shi ne gaskiyar magana wannan duk mutumin kirki ariyarsa yake fara gyarawa a yabe shi ko ya mutu na kusa da hisu yabe shi amma karka yadda ka zama mai kirki a jeka da farcan a nan kuma bypass kai mutumin banza ne kuma anan kake rayuwa a bai yi ba bai yi ba ka sake kawai kwaran nan a yabe ka da mutumin kirkicin a zage ka nan din yafi an fahimta da kyau ko to wannan shine ka yi kokarin zama mutumin kirki a gidanka da makotanka suna yabanka yawwa an ka samu alkhairi ka musu in sun ma ba daidai ba ka yafe musu ka yi musu afuwa ya zamto tsakaninka da su aminci ne alkhairi iya gudana duk abin da ka samu karka cika cinye kai kadai ko wani dafawa ne faɗawa matarka cewa in an dafa abu kazan nan ɗan bakon abu sabuntawa da aka yi to gidan wani da wani aika musu mana ko ba ka nan ka horar da ita akan wannan an ɗan samu dama an gyara miya ne wani abu ya shigo daga sama ka ce wannan abin da ɗan abin marmarar nan gidan wani da wani ɗan miƙa musu da Allah to wannan ko ka mutu ko kana nan ko ba ka nan wallahi za a yi ka ka je ka samu ribar kasuwa ne wani alkhairi ya same ka makocin ka ɗan bahi ɗari biyar mana ɗan bahi wani ka bahi dubu ɗaya musamman lokacin da ake shan dukan tsayen nan yanzu wannan ka Allah wallahi wannan ka bashi dubu ɗaya ka daga shi a wannan yinin da ka samu mai farin ciki a ransa ko ba gaskiya bane to kaga wannan wallahi ko ka mutu sai ya bude baki ya faɗa alkhairi akan ka ko ka mutu to amma ka samu dubu goma shiru ka samu dubu ɗari shiru ka samu dubu ɗari biyu da hamsin ba wanda ya sani ai ba za a ma addu'a ba ba za a ma addu'a ba wallahi in ka ga mutane alhaji barka da mutuwa to tsoron ka ake je ne Allah wallahi amma an ka kawace shege wannan daga hishe matarsa suke ci wanda shi ne gaskiyar magana wannan dole ku gane wannan bayi ne karatun ba in kana so yaban mutane alkairansu su buɗe baki allah ya yadda da maganarsu ka yi alkairi a cikinsu ka zama to ko a gaban idanka ko bayan idanka za a ke yabanka za a ke faɗar alkairinka ga aiwa ne ai duk abin da ya samu wallahi ba ya ci shi kaɗai ka san kuma duk zare idonka ba ka isa ka hana mutane faɗar albarkacin bakinsu an ka mutu ba in mutumin kirki ne ke wala sai an fada in mutumin banza ne wallahi sai an fada wannan gaskiyar magana kira in mutumin kirki ne ka mutu wallahi Allah sai ya matsa bakin mutane sun yabe ka in mutumin banza ne wallahi sai Allah ya matsa bakin mutane sun fada halinka kuma su ne shaidun Allah gobe alkiyama Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya ne insha Allah idan mun dawo mako mai zuwa za mu tashi akan wannan gaba assalamu wa ala ibadillahi salihin abinda muka faɗa dai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure ko tutubin harshe Allah ta'ala ya yafi mana Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan karatu akwai ne bawan Allah da ya dau nauyin sa ana sa shi a gidan rediyo na Joel FM wanda yake yada shirye-shiryen sa kan mita 100 ne 103.5 an ba manta ba dai yana ji haka ne Joel FM ana sawa a sabat tara da rabi na safe da lahadi tara da rabi na dare tara da rabi na safe a sabat tara da rabi na dare lahadi a kullum wani bawan Allah ya ɗau wannan nauyin karatu iya sashi ya biya kuɗinsa in ya ƙare ma iya biyan wani Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ya ƙara mana yawancin irinsu masu yada irin wannan da'awa ta je kunnan bayin Allah mafiya yawa Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi Allah ta'ala ya biya mana bukatun mana alkhairi ya sa mu yi lafiya mu gama da wannan rayuwa lafiya na'am na ga baba ya daga hannu ta bisuna wa alaikum assalam eh raka biyu na nafila ne nake magana ya halatta in za ka yi raka a goma da nafila to ya halatta ka zauna ka yi raka a biyu ka yi ta ya ka tashi ba za ka yi salama bai kaje ta ƙarshe ya halatta ka yi wannan a babin jawaz ne an gane ku amma abin da ya fa zama dole shi ne din raka a biyu ka zauna ko ka yi sallama shi ne abin da ya fa zama mashahuri in ka yi biyu ka yi salama ka taya kawai biyu ka yi salama ya zama mashahur wannan amma an ka ce kai sai ka je goma za ka yi salama ma ya halatta amma dai raka biyu ka zauna amma a nafila nake magana ya wata wannan shine insha eh eh akwai ruwayar da cewa ba za ka zauna amma ba ta karfi gaskiya eh ya waye jera ba zai zauna ba sai ya ji karfi ba tana akwai ta amma ba ta da karfi malamai ba su inganta ta ba tunda manzo Allah ce salatul layli masana masana wannan shine abin da yafi inganci raka biyu ka zauna raka biyu ka zauna har ko raka 100 zaka yi to raka biyu biyu dai kana zama karanta hiya wannan shine insha Allah na'am a ta yan kasuwa nake ma magana ba gyaran murya ta haka yawa eh wannan in har yaro ta'adi zai yi ko zai fada cikin wata halaka aka masa balafi bane eh yaro zai fada wani abu ko zai fardo wani abu ko zai ta'adi a ce ehem dan ya gane ya bari wannan ba matsala bane daidai ne insha Allah ba matsala amma kai ehem dan ka tsaye da kwastoma wannan shine laifi yawa algata mala ne laifin yawa sai a gyara na'am iya sallah lokacin la'asar a zahar yayi kai ga ka bi shi makinan tunda kai ga zahar ɗinka ba matsala sallaka ta yi sallaka ta yi kai ka yi niyyar la'asar ne yawa shi kuma a zahar yake yi ba matsala akwai da suka ce in niyyar ku ba ta haɗu ba ta sallata ba matsala ya yi hadisi ya inganta wannan ya yi sallaka ba ta da matsala insha Allah to shi kenan to na ƙarshe wannan in mutum zai tahiyar sallah ya ƙarasa ta gaba dami har ƙarshe ah to haka ake so a yi mana dama ko kuma kana nufin in kana bin liman liman zai iya tashi ba gama ba akwai gu da suka ce idan ka je wannan gun kuma liman ya tahi dole ka bi shi amma in kafin ka je wannan gunne liman ya tahi ba za ka bi shi bai ka tsaya an fahimta idan mazo karanta da za ka je insha Allah yawa akwai gun da ko liman ya tahi ba gama bai ka gama akwai kuma duk inda ka je gun to in liman ya tahi dole ka tahi ka bi shi wannan shine insha Allah ya sami a hancinsa hannunsa a hanci larura ce ko me ko a bai kamata ba inda ba larura ba ce to shi ɗan ne yake masa wasa a cikin sallarsa in yi wasa zai raba shi da dadan sallah ko so sakun ne ko sa hannu a hanci duk wani in ba larura ba ce to shi ɗan ne bai kamata ko mai sallah yana shagaltuwa da irin wani abin ba in ka barwa shi ɗan wannan ƙofar to zai hala zai zai ɓata masa sallaka gaba ɗaya sai a kiyaye allah ya samu dace muna addu'a ga ɗan uwanmu malam isa wanda yake ɗaukan karatunmu a nan musamman ɓangaren video live har ma na facebook ɗin kai har ma na whatsapp wadanda ya samu wakili su iya ɗauka iyalinsa shekarun jiya sun taho daga garin jos za su dawo nan gombe allah ya sa suka samu hatsarin mota da matarsa da yayansa guda uku to amma cikin hikimar allah dai akwai buguwa amma babu mummunan rauni a ciki domin ɗan zaman da suka yi asibitin mana kwana ɗaya har an sallame su amma ita iyalin nasa kwarai ta dan samu gocewan kashi ko tsagewar kashi ne to muna addu'an Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ta'ala ya sa kafara ce shi kuma Allah ya ba shi iko da ɗawainiyar wannan jinya duk abin da za a bukata a gunsa na jinyar su Allah ya hore masa Allah ya buɗa masa Allah ya fattaha masa Allah ta'ala ya sa wannan kuma kafara ce ga zunubansu ya sa da akwai abin da ya tsare na gaba da su da dukkan marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya tsare rayuwar mu da imanin mu da iyalan mu da mutuncin mu da addinin mu Allah ya ba mu tsaro da kariya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsaronka daga shirin duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah